wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da wannan rana ta yau ranar da zamu ci gaba da tafsiri a wannan safiya daga wannan masallaci na al'afat a wannan gari na gombe inda muke tafsiri a izu biyun suratu tabarak suratul mulk wanda yau jiya mun gama suratul jin mun gama suratul jin akwai ayu guda biyu da nace zan dan ƙara bayani akan su a gurguje wanda insha Allah za su fito a cikin bayani na na gaba kusan a tambayo da muka yi sun fito shine kariyar da Allah subhanahu wataala ke bawa annabi sallallahu alaihi wasallam wajen isar da sako annabi ana masa wahayi amma duk da haka ana hada shi da mala'iku da suke gefen sa ba aljanin da zai iya kusantan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan da ka tabbatar cewa annabi ya isar da sakon sa yadda ya kamata yau za mu shiga sabuwar sura suratul muzammil ayoyinta 20 ne cif cif suratul muzammil aya 20 ana kiranta suratul muzammil suna daya ana wanda yake lulluba mutum ya kwanta bacci zai rufa ko da zafi ko da sanyi kenan ko abinda suran take karantar da mu babban sako shine duk wanda yake so ya samu cin nasara a duk abin da yake to ya kusanci Allah kun ga annabi da'awa zai yi harkar wa'azi ne a cikin suran harkar yin wa'azi da kira zuwa ga Allah subhanahu wataala amma sai zamana annabi ba a ce fara yin wa'azin ba ko kuma ba a nuna masa girman abun ba sai da aka ce tashi yayi sallah yayi ibada ya bauta wa Allah kenan duk abin da kake nema a wajen Allah a duniyan nan ka gabatar da yi wa Allah biyayya ya zama kana daurewa wajen yi wa Allah biyayya sannan ka nace masa wajen yin sallah da daddare sallar dare tana daga cikin manya-manyan matakai na cin nasara a rayuwa da kuma kusanci ga Allah wasu malamai suna cewa abu na farko a ce ka samu aqida ma'ana kana bauta Allah da ikhlasi baka yin shirka baka hada Allah da kowa a ibadarka to sai ka rungumi sallah ka rungumi ibadu ka kusanci ubangiji insha Allah za ka ci nasarar abin da kake wannan shine babban abin da suran take karantarwa sannan sura ce yar makka sura ce makkiya Allah subhanahu wataala ya bude ta da bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muzammil na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ubangiji subhanahu wataala ya bude wannan sura da fadin sa ya ayyuhal muzammil al muzammil al mutalaffifu fi thiyabihi shine wanda ya rufa a cikin tufafinsa asalin kalmar al mutazammilu ne asalin kalmar al-mutazammilu sai aka yi idgamin ta cikin azza sai ta ma al-muzammin wannan ta din sai ta shiga cikin za watazammulu al-iltifafu fi thiyabi bi dhammin wa tashmirin shi wannan tazammul din shine mutum ya shiga cikin tufafi cikin bargo ta yadda zaka tara ƙasa ka tara ƙasa ka tara sama gefe da gefe duka tare kamar da ake rufa idan ana sanyi zaka shiga bargo wani ko ba sanyi ko da zafi inda zai kwanta bacci sai ya shiga bargo to wannan kalma ce da shi balarabe idan ya tashi idan zai kira ka yi maka raha ko kuma ya girmama ka ko ya sa ka yi abu da ƙarfin jiki yana zaɓen wani aikinka sai ya kira ka da wannan sai ya kira ka zai baka suna da wannan aikin naka kar ka fahimci ko ana aibanta ka ne nishaɗi ake so a ƙara maka kamar yanzu misali na shigo masallacin nan zan yi magana da babar sade ko alaramma ina shigo in ce kai mai gilas karanta min aya mana sai na ɗauki wani abu da ya saka a jikinsa sai na kira shi da shi wannan kiran zai ja hankalinsa kuma zai ji wani abu sabo kamar na mutuntawa da kimantawa ta shi sa annabi sai aka duba wani aikinsa tun da daddare ne daddare kuma mutum ya kwanta bacci zai ɗauki bargo ya ruhu to sai aka duba wani aiki da ake yi da daddaren wanda wannan aikin zai iya taba maka aikin da ake so a saka yi sai aka ce ya ayyuhal muzammil yasa shi kansa annabi ma wataran sayyidina ali da fatima Allah ya kara musu yadda sun dan samu rashin fahimta a wata kalma sayyidina ali ya bar gida Allah ya kara masa yadda ya tafi masallaci yaje shi ya kwanta bacci ya dauke shi nan ɗinsa duka ƙasa gefensa ƙasa ya juya haka sai ga ƙasa duk a jikinsa annabi da aka ce sai na albaya nan sai ce to bari ina yake aka ce ya je masallaci sai tafi masallaci annabi na zuwa masallaci sai same shi jikinsa nan duk ƙasa ya kwanta a ƙasa annabi sai ke ce ƙum abattura kenan ƙum ya abattura ya kai baban ƙasa ka tashi mana yana masa raha musamman a lokacin da kake cikin ɓacin rai ko zuciyarka take cikin wata 'yar matsala don aka nemi wani abu na sunan da yake jikinka aka kira ka da shi yana rage damuwa yana rage maka damuwa muturinsa ya ɓaci wujiga wujiga sai ya gan shi kace ya kai mai ɗan gyare zo mana to ko da akwai da ɓaci sai ya ɗan ji dama dama sai annabi ya kai Allah ka kira annabi ya ayyuhal muzammil qumin layla illa qalila ya kai al muzammilu umin laila illa qalila tashi da daddare karaya shi gaba ɗaya a sallah illa qalila sai dan kadan ga wannan shi ake son mu'minai ibnu kathir Allah ƙara masa yadda yake cewa an an kira annabi ayyuhal muzammil kiransa da aka yi muzammil wanda yake rufuwa an kira shi ne domin ya tashi da daddare ya nisanci ruhuwa ruhuwa ba ta da alheri ma'ana mai kenan bacci bacci ba shi da alheri inda zai hana ka ibada in za ka yanke bacci don yin ibada to akwai alheri a cikinsa shi sa siffan mutanen kirki baccinsu kaɗan ne siffan mutanen kirki baccinsu ɗan kaɗan ne wanda yake nuna bacci kaɗan zai wadatar da kai saɓanin likitoci da aka jance sai ka yi awa takwas ana bukatan 8 hours haka kuke faɗa ku ana bukatan 8 hours wannan 8 hours duk tsanantawa suke da daddare qur'ani ya nuna mana ba a bacci da yawa sannan likitocin suka ta nuna a baccin dare ga fa'idodin su ga kaza ga kaza ga kaza to cewa aka yi qumin laila illa qalila inda da daddare ne kadan ake so a tashi baccin kadan ake so shi yasa bayan Allah na gari ma siffansu ƙur'ani ya ce mana kano ƙalilan minan laili ma ya haja'un su ɗan kaɗan suke bacci da daddare wani guri Allah ce ta jafa junubuhum alil mazaje nesa suke da wajen kwanciya ba su damu da shi ba su mutanen kirki umin laila illa qalila ka tashi kai sallah sai da daddare sai ɗan kaɗan wannan sallan da aka ce annabi yayi wajiba ce a gare shi ku rike karatu da sallar dare wajiba ce wajiban ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya faɗa wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahbuda nan gurin sai Allah ya faɗi yanayin yadda za a yi sallah din sai ce qumin laila illa qalila ka tashi tsakiyar dare kai sallah sai dan kaɗan to yanzu annabi ya zai ya gada dan kaɗan din sai aka gaya masa a gaba sai aka ce nisfahu ka raba daren biyu ku riga nan nisfahu ka raba daren biyu idan dare awa sha biyu ne za ka yi awa shida baka bacci kana sallah sannan ka yi baccin awa shida nisfahu kenan awin minhu qalila ko kuma ka rage kaɗan a cikin daren shine in ka raba daren uku kenan sai ka ɗau biyu bisa uku in awa tara ne za ka yi sallan awa shida ka yi baccin awa uku auzid alaihi awin minhu qalila nisfahu afwan nisfahu ka ɗauki rabin daren awin minhu qalila ko kuma ka rage daga rabin daren shine ka dauki daya bisa uku daya bisa uku shine awin qusminhu qalila aw zid alaihi ko kuma ka kara akan rabin shine ka raba daren uku sai kai biyu bisa uku kana sallah daya bisa uku kai bacci warattil alqur'ana tartila kuma in ka zo sallan ana so kai karatu na qur'ani karatu mai kyau da madda tartil kenan kayi shi da madda da gunna da aya ɗaɗɗai-ɗaɗɗai ba a son haɗa ayoyi wani shi ne malamai suka faɗa idan ka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sai ka tsaya arrahmanir rahim maliki yawmiddin idan gurin madda ne kai madda mun gane fa idza ja'atis eh ka ja madda Akwammatul kubra ka ja madda ka yi gunna haka aka ce aka annabi yake bayan salama halata ka disul kashi a wajen wa mutum kashi aminatun nasu ba ta la kai baka san me kake ba babu nitsuwa shi sa Allah sai masa umarni ce wa rattilil qur'ana tartila suka ce ma almat wal irsal wat tadabbur haka annabi yake yi auzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila aisha Allah kara mata take cewa kana yaqum min al-layli hatta tafattara qadama annabi ya tayi da daddare har kafarsa sai ta kumbura ta tsatsage tana tsago saboda tsayuwan dare annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha take cewa lima tasnawu hada ya Rasulullah me yasa kake irin wannan sallan kai kana sallah har kafanka tana tsagewa bayan Allah ya gafarta maka zunubanka na jiya da na gobe annabi ke cewa afala uhibbu an akuna abdan shakuran ni ma ina so in zama bawa mai godiya kenan sallar dare alama ce ta me alama ce ta godiya ga Allah subhanahu wataala Imam al-Bukhari rawaito warattilil qur'ana tartila ka karanta ƙur'ani abin nan bi tamahul wato udaji wata biyinin lihurufihi bila ajala banda gaggawa hafsa Allah ya ƙara mata yata madar annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya qara'u bis sura wa yurattiluha hatta yakuna atwala min atwala minha annabi ya kasance yana karanta ƙur'ani daddaya daddaya dalla dalla har idan ya ɗauki wata sura in ya karanta ta sai ka ce ta fi wacce ta fi ta tsawo ma tsawo yanzu misali ali imrana da bakara wacce ta fi tsawo bakara ta fi ko to idan annabi zai karanta bakara wani zai karanta ali imrana wani kuma zai karanta bakara ba tare da maddodin da annabi yake yi ba to sai ka gama bakaranka har ka shiga wata sura annabi bai gama ali imrana ba shi ake nufi in za ka dauka zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika ala hudan kun ga ban ce ulaika ba ulaika ala hudan min rabbihim ulaika humul muflihun innal ladhina kafaru sawa'un alaihim ban ce sawa'un ba sawa'un alaihim anzarta wa lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adhabun adhim kaga nayi amma in annabi ne zai karanta sai kai ka gama ka shiga wata sura kayi rabi shi bai gama waccar ba ko kuma in ya dauki surar da bata kai girma ba bata kai ta girma ba har sai ka gama su shi bai gama ba kamar jiya na gwada wannan abu jiya na gwada gwani anas da ya ja karatu ka jiya lallai kun sha doguwar karatu ai kun ji yadda karatun jiya ko sallan to irin ta ake so shi yana yi ni kuma ina yin kira alhadar da ake ce mata hadar wallahi sai na yi shafi biyu bai gama shafi ɗaya ba hannun ya ruku shi bai yi ba haka na gwada sau da haka ni na yi izu biyu su ba su gama izu ɗaya ba kuma na gama izu biyu na lokacin suke me suke yin kunuti to haka, haka hafsa take faɗa take cewa karatun annabin za ka iya karanta surar da tafi kowanne tsawo shi kuma ya karanta gajeriyar sura kuma ka girga annabi gamawa saboda yadda yake bi da madda da komai kata da yake cewa na tambayi anas ibn malik yaya annabi yake karanta qur'ani sai yake cewa kana ya muddu maddan hadisin bukhari yace yana cika madda shi yasa abdullah ibn amr ibn as yake cewa yuqalu li sahibil qur'an wanda ubangiji Allah ya bashi qur'ani ran kiyama za a ce masa iqra wartaqi ka karanta sai ka samu daukaka idan aljannan ka bakwai ne hawa bakwai ne to sai a ce to yanzu qur'aninka zai ƙara maka ɗaukaka sai kai ta tilawa duk sanda kai izu ɗaya sai a ƙara maka hawa ɗaya duk da kai izu ɗaya in izu talatin ne kaga za ka samu ƙarin aljanna mai hawa talatin in sittin ne haka to sai a ciki sai yake cewa za a ce warattil kama kunta turattil fi duniya kai tartili kamar yadda ake tartili a duniya kenan karatunka na duniya kake yin tartili kar ka ke karatun sauri kai kanka baka san me kake faɗa ba da ka yi izu ashirin da sauri gayar ka yi izu biyar da nitsuwa ka gane mai kake fada domin nitsuwan ka lada ne fahimtar abin da karanta lada ne ba wa ƙur'anin haƙƙinsa lada ne can kuma rashin nitsuwan ka zunubi ne rashin ka gane mai kai zunubi ne ka karanta ƙur'ani baka bashi haƙƙi ba zunubi ne to da ka masu saukan ƙur'ani don Allah ka tsaya ka bi a hankali da ka sauke shi a kwana uku babu nitsuwa gara ka sauke shi a wata uku da nitsuwa da kula da lura wataƙil ma wani izin sai ka dandaka shi ka ƙara yin haddansa sannan da ka sauke ƙur'ani sau ɗari gara ka haddace ƙur'ani sau ɗaya gara ce kana da haddansa mai kyau amma ka sauke sau ɗari ba ka haddace ba to duk nan ɗaya abin da yasa nake kawo nan ina nuna maka bin ƙur'ani a hankali yana da fa'ida inna sanulqi alayka qawlan thaqila aka ce lallai mu za mu za mu jefo maka inna sanunzilu alayka za mu saukar maka ya kai annabi Muhammad qaulan thaqila alqur'ani mai nauyi saboda akwai nauyi a cikin sa nauyi ta bangarori kamar haka ta bangaren abinda aka za a dora mana ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza yana da nauyi nauyi ta bangaren saukar da shi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai nauyi domin in yana kan raƙuma ana saukar da qur'ani wallahi raƙuma ba za ta yi tsayawa ba sai ta zube ƙasa saboda nauyin ƙur'ani wani sahabi yake cewa anas dan malik yake cewa cinyarsa tana kan ƙarƙashin jikin cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam da ana aka zo ana saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙur'ani sai ya ji kaman dutsen uhud ake dora masa akan cinyarsa saboda nauyin abin da ake saukarwa ƙur'ani ake saukarwa annabi na ƙur'ani magana abu na uku duk abin da ka san ya shafi ƙur'ani ko hadisin annabi to babban al'amari ne kar ka yi wasa da shi a nan gurin zan faɗakar game da kuskuren masu buga waya su yi tambaya assalamu alaikum malam don allah ina da tambaya yar ƙarama ayan ƙur'ani ne ƙarama tambayan malam da kike fa amsar da zai baki ko ya ce allah ya ce ko ya ce adabi ya ce yanzu abin da allah ya faɗa ne ƙarami karka yadda za ka yi tambaya ka ce ƙarama shi yasa wani da ya tambayi malik ya ce ƙaramar tambaya ne imam malik ya ce a'a ai ce Allah ya ce inna sanuqi alayka qawlan thaqila yaya Allah ya ce abu mai nauyi kai kuma ka ce karami so da ka tambaya babba ce malami in zai baka amsa babban abu zai baka wanda yake karantar da kai babu wanda zai baka abin da malamin kai baka duk wani mai kudi kudi zai baka duk wani mai sarauta sarauta zai baka amma malami zai baka qawlan thaqilan ne dan haka ka girmama malaminka iyaka girmamawa ka kimanta shi iyaka kimantawa ka je cikin dare ka tashi kana masa addu'o'i kana masa fatan alkhairi ka saka masa a babban abin da ya baka inna sanuqi alayka qawlan thaqila sai Allah ce inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwa maqila inna nashi'atal layli lalle qiyamul layli nashi'atal layli shine sallar dare hiya ashaddu wata'an ana karanta ta wata'an da wita'an duka kira'o'i ne mutawatirai hiya ashaddu wata'an ai ita ce ta kai makura wajen cin nasara wajen dace in ka karanta ta da wita'an kenan hiya ashaddu wata'an ai hiya ashaddu wita'an ai ta ce ta kai makura wajen samun dace a biya ka bukatanka ko kuma ka karanta ta wata'an ai hiya ashaddu mukabadatan ai qiyamul layli ashaddu alal insani wa athqalul qiyam tana da tsanani wajen nauyi da wahala domin ka kai ma Allah ya nauya maka abin nan ladanka in ka karanta ta wata'an ma'ana nauyi ne da ita in karanta ta wata'an shine abada za ta ka samu dace taufiki kenan wa aqwa muqila kuma a cikin ta a sallar dare za ka samu zance mafi dacewa shine qur'ani za ka karanta aqwa muqilan ay aswabuhu domin me yasa aka ba wa sallar dare duka wannan sifofi din inna nashi'atal layli ay inna sa'atal layli ba'da al-qiyami minan nawmi domin nashi'atal layl ana nufin sai kai bacci idan baka yi bacci ba tun daga sallan sallan isha'i kai ta hira kai ta hira sai tsakiyar dare ka tashi ba ta zama nashi'atal layli ba nashi'atal layli sai kai bacci ne saboda wahalan tashi a bacci din ka farka to ka ci ka ci jarabawar nashi'atal layli in baka yi bacci ba shi kenan wata kirma baccin ne yake zuwa ka ce bari in yi ta sallah to ana so ka yi baccin kana cikin jin daɗin baccin ka yanke hiya a shaddu wata'an wa aqwamu qila babu wani zance da ya fi shi dai ya fi shi waman ahdasu min waman ahsanu min Allah qila inna laka fin nahari sabahan tawila ubangiji ya ce to daren ka kashe shi a ibada domin ita rana sabahan shine tasarrufan wa taqalluban rana an baka chance lokacin kwaramniya ce duk wasu bukatunka sai ka yi da rana in ka ga dama ka rage wani waje ka sake yin bacci ka rage wani abu ka sake yin bacci inna laka ya muhammad fin nahari da rana sa'atan min alwaqti lokacin ta yana da fadi wa faragan kana da dama sabahan tawilan shine wannan si'a din akwai dama mai yawa wadhkur isma rabbika to ka ci gaba da ambaton ubangijinka a kowane lokaci nan kuma da rana da daddare wata battal ilaihi tabatila ka yanke daranka don yin ibada domin a tabattulu alinkita shi yasa ake kiran abin nan maryam ake kiranta albatul saboda ba ta auta kita yi aure ta yanke daga aure wasu kurismar rabbika ka ci gaba da ambaton ubangijinka wata battal ilaihi wankatin ilaihi min kulli shay'in ka yanke daga duk abin da ka san zai nisantar da kai daga Allah daga ɗa'ar Allah ka yanke ka nisance shi wannan babban karatu ne duk abin da ka san zai shagaltar da kai daga bin Allah ka rabu da shi abokinka kaga ba hanyar arziki ke dora ka bajja masa layi kawarki ki ga tana hana ki karanta Qur'ani tana nisantar da ke daga son wallahi yanke mata duk abin da zai taba maka Allah ka ja masa layi ka rabu da shi koya yake bacci in ka za kana da masifar bacci yanke baccin ka daina baccin don zai raba ka da Allah duk abin da zai ke hana ka samun sallar asuba hira yawan wasa da waya ka ɗauki waya ka kai ƙarfe ɗayan dare kana yi wallahi rashin yanke ta sabon Allah ne duk abin da zai sa a azumin nan ba za ka yi saukan ƙur'ani da yawa ba whatsapp wasu za su shiga azumi yana shiga za su ce na soke komai na abun waya an rufe waya an soke whatsapp an soke facebook an soke duk wani abu saboda zai shagaltar da kai to makiyinka ne yasa aka ce wata battal ile ka yanke daga shi ka ja masa layi tabtilan yankewa kai blocking dinsa shi sa lake wata kurisma rabbika bukratan wa asila safiya da marce ka ita ambaton Allah ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha dhikran kaseera ya kun ku imani ku ita ambaton Allah ambato mai yawa to wanne ne Allah wanne ne Allah shine rabbul mashriqi wal maghribi shine ubangijin gabar da yamma la ilaha illa huwa shi kadai ake bautawa fattakhithu wakila ka rike shi ya zama shine majibincin lamarinka duk wanda ya rike Allah shine majibincin lamarinsa ba wanda zai baka sai Allah ba wanda zai hana ka sai Allah ba mai sa farin ciki sai Allah ba mai sa damuwa sai ubangiji ka yadda da wannan ka hau kan layinsa kana aikatawa ka samu nutsuwa ka samu tsira fattakhithu wakila ka rike ubangiji ya zama shine majibincin lamarinka walillahi ghaibus samawati wal ardi Allah yake cewa gaibin sama da ƙasa na Allah ne ilaihi yurja'ul amru kulluhu duk al'amari zuwa ga Allah yake komawa fa'abudhu wa tawakkal alayhi kai tawakkali ga shi ka bauta kuma ka miƙa lamari zuwa ga Allah shi zai baka ci shi zai baka sha shi zai baka kwanciya shi zai baka nitsuwa shi zai duk Allah shi zai maka رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا نعم
فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا ubangiji subhanahu wataala yake cewa wasbir ala ma yaquluna to kun san dama na gaya muku na ce muku wannan suran tana maganan wa'azi ne da yi wa Allah aiki wa'azinka da yi wa Allah aiki da isar da sako da wasu abun alkhairi da kake so ba zai yi ba sai ka zama kana yi wa Allah biyayya musamman da tashin dare musamman da sallan dare kun ga annabi ba a ce wasbir ba ba a ce je fara wa'azi ba a ce wa'azinsa kaza zai same shi za a yi kaza za a yi kaza sai da aka yi masa maganar introduction din sallar dare tashin dare bin Allah riko da Allah subhanahu wata'ala to yanzu sai aka fara gaya masa umil layla illa qalila nisfu aw anqus minhu qalila aw zid alayhi wa tartil qur'ana tartila inna sanuqi alayka qawlan kun ga zamu kawo maka zance mai nauyi shine qur'ani da zaka yi wa'azi da shi kenan in kana so kai ilimi tashi da daddare Qur'ani tashi da daddare ka zama na kirki tashi da daddare ƴaƴanka suna da matsala tashi da daddare inna sanulqi alayka qawlan thaqila to qawlan thaqilan da za a turo maka mai nauyi ga yadda muke so zaka yi aikin sa amma aiki ne mai wahala to wasbir ala ma yaqulun lokacin da zaka isar da qur'ani zaka samu kalubale kai hakuri a abin da za su ke fada akan ka lokacin isar da wannan sako din wahjurhum hajaran jamila wa'anda ka musu wa'azi kaga za su cutar da kai sun ki karba ka kaurace musu wasu ka ce ayan an soke ta ayatul saif aya ta yaki cewa a yaƙe su in sun ki karba ta soke wannan ayan wasu ka ce a'a ba sokekkiya bace aya wasbir alama yaqulun kai hakuri a abin da suke faɗa a kanka za a zage ka za a tsangwame ka duk wanda ake gaya masa bakar magana yake damuwa to zai sawa kansa cuta kisa annabi Allah ya hana ce ce duk abin da zaka kan ranka ya baci akwai damuwar amma ka danna damuwar in ku za a faɗa ka riƙe to ku kullum kullum kana cikin cututtuka da ciwuka in ba ka yi sa'a ba za ka sawa kanka ciwon zuciya kisa annabi ma faɗa aka masa aka ce karka ke yawan ɓata rai zancensu kar yake ɓata maka rai kar ke tar maka da hankali wala ya zunka ƙauluhun kar su kar maganinsu yake damunka to haka a rayuwarki ta yau da kullum rayuwarka ta yau da kullum a fada kamar ba a fada ba masu tsangwama ka su yi ta yi Allah ba su sa'a kamar baka ji ba in kwa za ka mai da martani har ka yi magana har ka ce wani abu shi kenan ka sa wa kanka damuwa ka kwanta ba ka yi bacci ba su su gaya maka bakar magana su yi bacci kai kuma ka kasa bacci haka ka zama shirme yau shi sa'ad nabi aka ce wasbir ala ya ma ya kulun ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi haƙuri ka jure game da abin da suke fada a kanka su mushrikai na ƙaryata ka da suke da izgilanci da suke maka wahjurhum aika ƙaurace masa mutanenka mushrikai kai musu ƙaura mai kyau ta yadda karka gaya musu bakar magana zaginka da suka kai ma karka ce zaka rama hajaran jamila ƙaura mai kyau karka ce zaka rama abin da suka yi kar su faɗi mummuna ka faɗa kar su maka mummunan aiki ka ce zaka rama annabin Allah a jefe shi shi ma ya ɗau duwatsu yana bi waye ne wanda za a jefe shi ya ɗauka yana yi mahaukaci ko ba mahaukaci mahaukacin ya zo zai wuce yara suka jefe za ka ga ya ɗauka ya bi su su ma da gudu to aka ce annabi kai ba mahaukaci ba ne don in sun jefe ka in an same ka wanke jininka goge ita fiyarka sun zage ka karka rama kuma duk ƙur'ani in muka duba annabawa duk abin da ake gaya musu ba sa ramawa dalalun mubin aka gaya wani ce ya ƙomi laisa bi dalala wani aka ce yana da safaha ya ce ya ƙomi laisa bi safahatun walakin ni rasulun min rabbil alamin Allah ma da kansa baya amsawa ya ce ku ne mahaukata ku ne bukaye ku ne kaza sai Allah ce kai ba mahaukaci bane kai ba boka bane shikenan aikin mutumin kirki ba shine a zage ka kai kuma ka zo ka cika ce ni ma na iya kundumawa ka mayar ba a'a wahjurhum hajaran jamila wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan mutanen kirki in suna tafiya a bayan ƙasa a nitse suna 'ala al-ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna duk wanda ya musu jahilci ya ga musu bakar magana qalu salama su ce a'a mu ba mu iya irin naku ba ba mu iya irin naku ba yasa iya abin da ka iya shi za ka yi wayan ce wani an tsare shi ana kutuntuma wasu zagi Allah ya tsire maka Allah ya maka kaza shi kuma yana cewa Allah ubangiji ya albarkace ka ya sa ka gama lafiya ya muku albarka sai ce ina zagin ka kana biyar min da albarka ya ce ni kai ai ba abin da kake da shi sai zagi iya abin da ka iya kenan saboda haka kowa abin da yake da shi yake bayarwa ni ko ban iya zagi ba gidanmu an koya mana sa albarka a duk abin da muka gani shi yasa ni albarkar nake da ita nake baka kuma yadda na maka Allah zai mun in ka ce mutum Allah ya tsine masa addu'a kake masa ko ba da haƙƙi ba to sai mala'iku sun tsine maka in ka ce wani Allah ya masa albarka kana neman yin albarka he sun fara saka maka albarka wahjurhum hajaran jamila shi yasa Allah yake cewa fa'arid anhum wa idhum ka kauda kai daga gare su duk abin da za su gaya maka amma ka ci gaba da musu wa'azi sage kenan ayan tana nan da hukuncinta ba a soke ta ba a'rid anhum ai ana nufin kar su zage ka karama wahjurhum hajran jamila ka kaurace musu kauracewa mai kyau shine kar su zage ka karama kar su ga maka bari magana karama amma kuma kar ka daina musu wa'azi shi yasa wani go aka ce wa a'rid anil jahilin jahilai kar ka damu da su wai za khatabahumul jahiluna qalu salama su bayan Allah in jahilai suka musu magana sai su ce salama wani waje Allah cewa yi fa'arit an manta walla an zikirina walam yurid illa alhayatar duniya zalika mablaghuhum min al'ilm Allah ce wa zarni wal mukazzibina ulin ni'mati wa makilhum qalila ya kai annabi Muhammad rabu da kyale ni da waɗanda suka karyata gaskiya din nan su wane ne su ne masu kuɗi galibi manyan mutane su suka fi karɓan gaskiya manya na garin makka dan suna da ni'ima an kana zamalin wa banina ko idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin to wadarni wal mukaddibina ulil ni'mati wancan zamalin wa banin dinnan ka kyale ni da su waɗannan masu kuɗin masu manyan nan na gari da suka karban sakon Allah suka zo suna ƙaryata ka ka banni da su wa mahilhum qalila banni da su lokaci kaɗan karka yi gaggawa ko addu'a ma karka musu fala ta'jal alaikim inna ma na'uddu lahum adda karka yi gaggawa muna musu shiri ne zamu zamu dau mataki akan su fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum kar ma kai gaggawa akan su fadarni wal mukazzibina ulil ni'mati wa mahilhum qalila Allah cewa wa umli lahum inna kaydi matin ina bin su a hankali ne amma kaidi na yana da tsanani karka kana ta yin sabo kana ta yin zunubi Allah yana barinka kaga kana yi kasuwancin kana tafiya kana barna ubangiji na kyale ka akwai kamun da zai maka haka Allah yake yi yake cewa ka bar za azzalimi inji annabi azzalimi a bar shi ya ci gaba da zaluncin sa har sai sanda na danke shi ba zai iya kubucewa ba to me sabo ma me cin mutunci me rashin mutunci ya ci gaba da kayansa ba an masa nasiha an masa wa'azi ba akwai ranar da zai shiga dankar da wallahi ba zai fita ba yaro ne an ce ya daina ta'addanci ya daina tsiya sun ki ko ta ku za su shiga dankar wanda suka fi su ta'addanci wa makilhun qalila inna ladaina ankalan wajahima a wajenmu akwai bankashi sannan kuma akwai jahimu nakalan shine za su ɗanɗana kuɗa su kenan wa ashaddu tankila kenan ko Allah ke cewa inna ladaina ankaran wa jahima ay inna indana fil akhirati lil mukaththibina bi ayatina quyudan wa aghlalan thaqilatan muna da kamu wa jahiman ay naran hamiya akwai wuta kuma mai kuna kamar da Allah ke cewa taral wa taral mujrimina yawma idin muqarrarina fil asfat kai manzon Allah zaka gansu zaka ga asalin ƴaƴan banza tara anta al mujrimin suna cikin ƙasƙanci da walaƙanci waje annal aghlala fi anaqil ladina kafaru haka za a saka kaca a ɗaura kafirai kuma kuna kallo idil aghlalu fi anaqihim wasalasul yushabun ana jan su cikin kaca din fil hamimi summa fin nar yusjarun haka za a yi musu kisa Allah ke cewa inna atanna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira Allah ya yi musu wannan tada daidai sannan Allah yake cewa cikin abin da muka tanada musu wa ta'aman akwai abinci za gussatin mai makura wuya wanda zai makure maka a wuya ka sashi a wuya a ciki sai ya makure wuyan ya ki gaba ya ki baya shi bai fito ba kuma bai wuce ba haka za ka kashe ka mutuwan da da zaka ta ana yi zaka zaka abin mutun nawa kayar kifi ta kashe su ƙayar kifi to kasan ta lahira kuma wanda tafi irin tafi ƙayar kifi ne ubangiji ta azaba zai sa maka to Allah yake cewa cikin azaba da za a musu akwai ta'aman akwai abinci ya alaqu fi halqi akilihi ya makale zagu satin kenan sannan kuma akwai azaban alima akwai azaba mai tsanani yaushe yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanat jibalu kasiban mahila wannan ayan mun yi ta a can baya ranan da ƙasa za ta ke raurawa ta tazalzalul ardu wal jibalu dutse ma rawa zaka ga yana yi yana zubar da mutane wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida ƙasar za a dage ta kawar da ita da dutsen kaga suna karkaduwa fa yawma idhin waqatil waqi'a ran kiyama kenan kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan kasan haka zaka ganta da kanta tana zama rairayi tana tana girgizuwa tana kaduwa tana zubewa ita da kanta idza zulzilatil ardu zilzalaha kenan wa akhrajatil ardu athqalaha to shine dan Allah yake cewa yawma tarjuful ardu ranan da kasa da kanta zata ke raurawa wal jibalu da dutsen ma wa kanatil jibalu shi wannan dutse din zai zama kasiban zai zama rairayi mahilan wanda zai watse mutanathiran dutse fa kun ga ranar tashin kiyama ranar bala'i dutse zai zama rairayi ina kuma kai da kake fata da kashi wanda shi dutsen fa bai saba wa Allah ba fa amma duk da haka sai ya zama rairayi kai da ka saba wa Allah ran kiyama fa ya ubangiji ka tsare mu dutse me yayi wani laifi yayi kasa me ta yi amma saboda masifar ranar ga yadda za ta zama kai kuma da kai yi fa ya za ka yi a wannan ranar annabawan Allah ma suna shiga damuwa a wannan rana ɗin yasa Allah ke cewa wata kunul jibalu kal'ihnil manfus dutse zai zama kaman auduga kamar irin gashin dabbobin nan yadda gashin dabbobin an jeme shi za a gan shi a ƙasa yana zube ko audugan da ta zube a ƙasa iska yake yawo da ita wallahi haka dutse zai zama a wannan ranar wa yasalunaka anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta duniya haka za gani ba tudu ba gangare dutsen ma gaba ɗaya sun niki automatically ran tashin alkiyama kisa Allah ke cewa wa idzal jibalu nusifat zamu iso wannan ayan cikin mursalat wa idzal jibalu nusifat yansifuha kenan rabbi nasba yawma tarjuhu al-ardu wal jibalu wa kanat al-jibalu kathiban mahila na'am
إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ubangiji yake cewa inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum hakika mun aiko muku manzo ilaikum zuwa gare ku shahidan alaikum mun aiko muku annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shahidan ala imani man istajaba lakum man istajaba lahu minkum zai shaida ga duk wanda ya karbi musulunci duk wanda ya imani da shi zai zo ce ya Allah wannan yayi imani ya wuce nan wannan yayi imani ya wuce nan wa kufri man khalafahu asahu sannan zai shaida ga duk wanda ya kafirce ya ƙi bin annabi sallallahu alaihi wa sallam haka Allah ya fada wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida kowace al'umma za a zo mata da shaida da shaidunta shi kuma annabi sai ya ce dukkan ku kuma da ƴan baya da kowa ne ne kankat mai gida kenan Allah ya ƙara wa annabi daraja wa ji'na bika ala haula'i shahida inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula lalle mun ka aiko muku manzo mai shaida akan ku kama arsalna kamar yadda mun aika ila fir'auna zuwa ga fir'auna rasulan manzo muka aika masa annabi Musa ya kiye bin shi kisa nan Allah ya ce fa asafir aunur rasula shi annabi Musa sai ya saba ai annabi shi ai shi fir'auna sai ya saba wa annabi Musa kaji bakina zai tuntube ce annabi fir'auna kun san kisan annabi fir'auna kun san kisan annabi fir'auna ba a babu ko a wuce yaro ne ya je makaranta shin ya je makaranta in an tura shi makaranta baya zuwa sai ya tsaya a hanya to yaro irin masu kokarin nan ne in ya tsaya a hanya baban san ya tambaye shi ka je makaranta ce na je me kuka yi sai ya dan dauko littafi ya karbi na yara ya kwafa wata ran yaro bai samu ya karba ba ya kofi littafi ba to baban jahili ne sai ya tsare shi ka je makarantar kuwa ya san shi dama da rigima ya ce na je mana baba me kuka yi ya ce baba yau ba mu yi rubutu ba to me kuka yi ya ce tarihi aka mana sai ce tarihin me sai ce tarihin annabi fir'auna shi yaron kenan ya ce tarihin annabi fir'auna sai baban sai ya bake shi ya ce ba za ka ce sallallahu alaihi wasallam ba waye bi jahilci uban ko dan to ni ma baki na ya tuntube zan ce annabi Musa nace annabi Fir'auna to shine labarin annabi Fir'auna fa asa fir'aunur rasula fir'auna ya saba wa annabinsa shine annabi Musa fa akhadnahu muka damke shi akhdan wabilan riko mai tsanani muka halakar da shi ihlakan thaqilan gharizan bi ighraqihim muka halakar da su halaka mai tsanani ta hanyar muka dilmiyar da su cikin wuta cikin ruwa kai muka sa su a ruwa muka halakar da su to nan gurin abin da ake gaya mana yadda fir'auna yayin na aka halakar da shi wallahi ku tsoraci sabawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ba nan gurin zan bada wani karatu a rike shi ya za mu yi mu gane kai masoyin annabi ne mai bin annabi sifofi ne guda uku ko guda hudu duk yadda kake cewa kana son annabi ko kana bin sa in baka in ba haka kake ba ƙarya kake abu ne guda hudu wannan sifa hudun duk wanda yake cewa ina son annabi ina bin annabi in wannan hudun bai cika su ba ƙarya yake ba masoyin annabi bane soyayyan annabi aka ce bana na farko ta'atuhu fi ma amara shine number 1 duk abin da annabi yayi umarni mu ga kana yi wallahi shine kana son annabi ta'atuhu fi ma amara idan annabi ya ce a bar gemu bar gemu in annabi ce kar a aske gemu kar ka aske idan annabi ce aske gashin baki aske gashin bakin ko annabi ya ce mace ta rufe jikinta sai ki kirfewa sai ki dan yafa dan gyale duk tsaraicin ki a waje ƙarya kike duk kin ce mana ke mai san annabi ne wallahi makaryaci ya ce ki annabi ya ce kar maza da mata a cakudu sai ya zama ana samun taron da maza da mata a cakudu ana rawa ana kida wallahi ba a son annabi gurin son annabi bin annabi ake a gurin in dai aka ce guri ne na taron soyayyar annabi to ku ba za a saba wa annabi a gun ba duk abin da ya umarni ya dace a aikata na biyu tasdiquhu fi ma akhbara ka gaskata duk abin da annabi ya fada wallahi duk abin da ya zo mana ta hanya ingantacciya mun gaskata kuma za mu yi aiki da shi ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam muna sanar da kai hadisai da suka zo mana sahihul bukhari sahihul muslim ingantattun hadisi ta hanya ingantacciya wallahi mun yadda kai kafa da su annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi za mu yi aiki da su kuma muna gaskata abin da kuma da gaskiya ne kwakwalwar mu ta gane kwakwalwar mu ta gane ba mu ne muke da karamin kwakwalwa amma abin da ka faɗa shine daidai ko ba mu gane ba annabi ya ce idan kuda ya fada abincinka abun shanka karka cire shi sai ka ƙara danna shi sannan ka ciro shi sannan ka sha abin ba mu gane karatun nan ba amma mun yadda mun gaskata annabi akan magana kuma haka muke yi akwai wata kanwata ita saboda tsantsan bin annabin ma ita idan ta danna kudan sa'adatu ko tana kusa ko in ta danna kudan ta fito da shi sai ta sa a hannu haka heta lashe shi wallahi sannan sai ta cire wallahi heta in tana nan in tana nan haka je take yi sannan sai ta cire kudan ta ce annabi ya ce ayi kuma ni sai na ɓam kaga ita wannan ta wuce na annabin ma annabi cewa yake dilmi ya shiga ki cire amma wallahi baiwar Allah nan he ta sa a baki sai ta cire sai ta jefar yadda nace mata a'a Allah ya miki albarka tsantsan kaunan annabi ne amma kar a tsotse shi a cire din kawai sai a sha kunu to tasdiquhu fi ma akhbara inda ya bada labari ka gaskata zaman auren mu mu ga ya annabi yayi zama da yaya yayi zama da kishiya annabi yayi karantar da mu makwabta yayi karantar da mu cin abinci ya aka karantar da mu sallar dare ya aka karantar da mu biyayya ga annabi ya aka karantar da mu wannan shine na biyu na daya ta'atuhu fi ma amaraka bishi abin da ya umarni na biyu tasdiquhu fima akhbaraka garkata gaskata abin da ya bada labari na uku wajtinabu manaha anhu wa zajara wajtinabu ijtinabu manaha anhu wa zajara ka nisanci duk abin da annabi ya ce kar ayi ya maka fada haka muke yi yanzu zamu je taron son annabi fa mun kira shi wai taron son annabi amma mu ce muna kida muna rawa ƴan mata suna kida suna rawa ana cewa halara ta yi girgiza ba a kyauta wa annabi ba ba a kyauta wa annabi ba mu dama ba mu yadda da wannan ɗin ba wanda ma suka yadda da wannan taron su ma masu kirkin cikinsu masu mutuncin cikinsu sun ce ba su yadda da irin cin mutuncin da ake wa annabin nan ba mutanen kirki suka ce ba mu yadda da irin abin da ake cin mutuncin annabi ba aje ana rawa ana tsalle maza da mata a waje guda wai kuma a ce taron annabi ne wallahi tallahi ko taron dan acaralle wani lokaci in ka duba sai ka ce yafi dama dama a kira annabi a zo ana rawa ana karka yarinya mata tana kada jikinta a cikin duniya ga kyamara a kanta ta yadda a watsa wa duniya kuma a danganta shi da annabi kai ba annabinmu ba ne wani ne daban wannan shine na uku shine istinabu manaha anhu wa zajar ka nisanci duk abin da annabi ya hana annabi ya hana ƙarya annabi ya hana yaudara annabi ya hana kaza annabi duk abubuwan da annabi ya hana ka ganka ba layin ka bane wannan shine kai masoyin annabi ne na uku na hudu na ƙarshe shine karka yadda ka bautawa Allah sai ta hanyar annabi wa Allah yu'badullah illa bima shar'a kar a bauta wa Allah sai da abin da annabi ne ya zo da shi am shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah am lahum shuraka am shara'u lahum shuraka shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah suwa suke da su da za su kawo musu hanyar da za a bauta Allah ba yadda annabi ya kawo ba duk wani wanda ya ce maga yadda za a bauta Allah ya ce ta ina ya samu aya ne ko hadisi ka bauta wa Allah ta yadda annabi ya yi ya ake sallah sai ka zo ka koyi sallan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ake azumi sai karanta azumin annabi ya ake zaman aure sai ka tafi ɗakin aisha ka je ka ga zaman aure ya ake neman aure koma gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ake cin abinci tambayi matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ake sallar dare mun ji maganganun matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya fi shi sanin su irin su hafsa aisha da matansa kai matansa su ummu hani har gaya mana yadda annabi yake wanka sai da suka gaya mana na yi wanka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam hannuna yana rigaggeniya da hannunsa ya kasance yana zuba ruwa ta kaza har shiga ban daki sai da aka gaya mana har tsuguno yadda annabi yake he ya tafi guri mai nisa to karka yi sai irin na annabi wallahi ubadullahi illa bima shara to duk in ka cika hudun nan kai masoyin annabi ne amma wallahi in baka cika hudun nan ba ƙarya kake ba son annabi kake ba annabi ya ce ai ka ki annabi ya ce a daga wando kana zagin masu daga wando ma kana cewa su kaza ne su kaza ne kuma da kai ake yi hadisan annabin ma da annabi fada kana kokonto a kansu ko kuma zaka iya yi wa annabi ƙarya kuma ka ce kana son annabi zaka iya kida da rawa kuma ka ce kana son annabi kuma annabi ya hana kida ya hana rawa do son annabi wayannan kaidodin ake so a cika ka bi shi ya zama shi yasa zaka ji ahlus sunna suna cewa mu ahlus sunna ne me ake nufi ahlus sunna shine duk abin da aka ce haka annabi yayi to su haka suke so su yi kuma fa ahlus sunna nan ba suna bane fa ba wai a suna bane a aiki ne ba wata kungiya sunanta wai kungiya na shiga kungiyan ahlus sunna a a ko baka kira kawai in kai aikin a a sunanka dan dariƙa ne dan tijaniya ne dan kadiriya ne dan waye duk abin duk abin da aka kira ka sunanka a'a ba ba ruwanmu da sunan mu aikin muke so kace ni dan izala ne amma baka bin annabi ƙarya kake amma kace kai dan dariƙa ne kana bin annabi sunanka ahlus sunna kun gane kana dariƙan ka na kadiriya amma duk abin da annabi yake shi kake kana riko da annabi baka shirka baka yadda akwai wani mutum da zai magana ta tafi ta annabi ba baka yadda akwai wanda za a fifita akan annabi ba a to sunanka an ce kai dan kadiriya ne daban kai ahlus sunna ne aka zo ka ce ni ba salafe ne ni dan izala ne ni kaza amma baka bin annabi to wallahi ƙarya kake ba ahlus sunna kake ba ahlus sunna a aiki ake so a yi shi ba a suna a baki ba ba a suna ba aiki ake so a ganka kamulalle nitsatse mutumin arziki mutumin kirki baka saba annabi baka shirka in za ka nemi taimako Allah kake neman taimako duk bukatunka Allah baka zuwa gurin boka shikenan ka zama ahlus sunna ko me kuma aka ce sunanka ko wace kungiya kake kuma shine ahlus sunna din to ba a saba wa annabi a zauna lafiya ce ta zaka samu Allah zai tuturo mutum jarrabawa inda zai dankanta wai shi masoyin annabi ne kuma yayi rawa kuma yayi kaza yayi kaza a taru a lokaci kaza ayi barna kaza ayi barna kaza kuma ka danganta abun ga annabi saba annabi masifa ne fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu al-wildana shiba fa kaifa tattaquna ya za a ce za ku samu kariyar Allah daga batifan ranar tashin alkiyama ya Allah zai kare ku in kafartum bayan kun kafircewa Allah ku zama kuna kan kafirci ba ku zama mutanen kirki ba kuma a ce Allah zai kare ku daga azabansa na wannan ranar tashin alkiyaman wanda ranar da ya shibu fihil wildan wanda yaro karami za ka ga ya yi furfura a ranar saboda bala'i yaro dan kankani dan shekara bakwai shekara biyar kai shekara biyu yana shan mama aka yi tashin ya mutu in aka yi tashin alkiyama yaron zai tashi da furfura ne ya ji alwuldani shi ba masifan da za ta maida yara su zama dattijai shi ne abu sa'id na kudu yake cewa allah yana cewa ya adamu da kullu labbaik wa sadiq wal khairu fi yadik akhrij ba'than nar har zuwa ƙarshen hadisin as-sama'u munfatirun bihi kana wa'aduhu maf'ula a wannan ranar sama za ta tsatsage saboda masifar wannan ranar tashin alkiyama din kana wa'aduhu maf'ula wannan alƙawarin dole sai ya faru Allah yake cewa inna hadhihi tazkira lalle wannan wata wa'azi ce wani wa'azi ake muku mai so ya bi faman sha attakhadha ila rabbihi sabila duk wanda ya ga dama ya riki hanyar kwarai ta imani sai ya zauna lafiya tun daga duniya gobe in Allah ya kai mu gobe don ubangiji ya kai mu insha Allah za mu tashi aya ta ƙarshe ita ce aya ta 20 doguwar aya inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil layl wa nisfahu wa sulusahu har zuwa har zuwa ƙarshen sura din kuma gobe za mu fara suratul mudaththir insha Allah tabaaraka wa ta'ala muna fatan Allah ubangiji ya amsa mana Allah ubangiji ya mana jagoranci kamar yadda muka faɗa yau dr musa alhausawi sai halarci jiya ya zo kuma sai ya zama na kofar mu a rufe mu san ya iso ba to muka ce muku yau dokta zai zo zai mu tattauna da shi kan wasu abubuwa masu muhimmanci na abin da ya shafi lafiya musamman abin da ya shafi abincinka maganinka abincinka maganinka malam ya kware a harkar sanin waɗannan magunguna sannan malam likita ne na asali sannan kuma ya san likita ne na harkar kayan ganye da sauransu habal da ake faɗa ɗin nan malam ya yi karatun likitancinsa a ƙasashen larabawa guda biyu sannan ya dawo kuma ya zo yana ta research a wannan babi ɗin insha Allah za mu tattauna da shi na minti talatin kuma za ku samu fa'ida mai yawa da izinin Allah subhanahu wataala sannan kyaututtuka da za mu bayar malam yana cikin karatu za a kawo wannan kyaututtuka ɗin in ya samu gaba ya tsaya za mu sa a karbi wayannan kyaututtuka din za mu dakata a nan gurin subhanakallahu bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh